من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها فإن كل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار آذن الله وأجارنا من النار يا أمة مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake haduwa a wannan masallaci mai tarin albarka a irin wannan lokaci da muka saba haduwa lokaci zuwa lokaci maku-maku duk da ma an samu wasu ranaku da ba a samu dama ba saboda su dalilai yau cikin amincewar allah da rasa ya sake ba mu wannan dama muna godiya ga allah idan ban manta bayo muna sha bakwai ga watan zulkada na shekara ta 1441 wanda ya dace da tara ga watan bakwai shekara ta 2020 lissayin haihuwar annabi isa ɗan maryam alayhi salam mun kwana akan aya ta 58 a cikin suratun namli za mu tashi akan aya ta 59 قل الحمد لله الذي قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير عما تشركون الله سبحانه وتعالى يتي Ƙulil hamdulillahi ka ce ya kai manzan Allah sallallahu alaika wasallam godiya da yabo sun tabbata ga Allah wa salamun aminci ya tabbata ala ibadihi ga bayin Allah alladhi nastafahu waɗannan da Allah ya zaɓe su Allahu khairun Allah ya ce yake ya sa wata tambaya ce Allah shi ne ya yi alkhairi a bauta mushi amma yi shiriku ko abinda kafirai suke shirka suna hada Allah da shi wanne ya fi wani Allah shi ya yi a wata kira'a ana karantawa amma tu shirikuna sai a fuskantar da magana ga su kafiran da ake magana da su gaba da gaba Ubangiji a wannan aya yana umarnin annabinsa Rasulullahi sallallahu Alaihi wasallam ya faɗi wannan kalma ta godiya ga Allah ya nuna yabo da jinjina ma Allah mahalicinmu. Me yasa za a yaba ma Allah? Za a yaba Allah ne ala na'amihi akan ni'imar shi, wadda ya yi ta ala ibadihi akan bayinsa wata ni'imar daga cikin ni'imomin shi wadda ya yi ma bayan shi wasu daga cikin bayan minan na'amin lati la taquddu wa la tuhsa daga cikin tarin ni'imomin Allah da baka isa ka ce adadin su kaza bane ko kuma ka ce na san su da kaza da kaza bane baka yi kilga su ba ta hanyar kidaya kuma baka iya ba faɗa su ta hanyar kala suka ce kala kaza ne ni'imar Allah ba ta lissafu ba a rinka yaba ma Allah akan abin da Allah ya siffanta kanshi bihi da shi min minal siffatil ula daga siffofin shi madaukaka wal asma'il husna da kuma sunayen shi mafiya kyawu ayi wannan hamdala ga Allah bayan wannan sai kuma a yi salati a sallama a yi tasalima ala ibadillahi akan bayan Allah allazi nastafahum bayan da Allah ya zaɓe su waqtarahum shi Allah ya zaɓe su wa hum rusulahu sune manzannin shi wa anbiya wa anbiya'uhu da annabawansu alkiramu masu girman daraja wanda falala Allah da salatin Allah da amincin Allah suka tabbata a gare su annabawa din kamar yadda wasu daga cikin malaman tafsiri suka fassara wannan aya da cewa allazina stafahu waɗannan bayi da Allah ya zaba humul anbiya asune annabawan Allah he wannan aya ta dace da faɗar da Allah yake cewa subhana rabbika rabbil izzati ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إذا داتي دفدر الله سبحان ربك رب العزة tsarki ya tabbata ga Allah Ubangijinka kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko kai da ake karanta maka alkur'ani to Ubangijinka Allah ya tsarkaka daga duwata na ƙasa daga duwani aibi daga duwata wata siffa da ba ta kamala ba Allah ya tsarkaka daga wata rabbul izzati shine ubangijin buwaya shi yake da izza shi yake ba da izza shi yake kaskantar da wanda ya so ya kaskantar da wanda ya ma izza duk duniya in ta taru ba ta isa ta kaskantar da shi saboda shine rabbul izzati shi yasa ake cewa kullin lahil izzatu wa li rasulihi wa lil mu'min ka gaya musu al'izza buwaya daukaka da martaba da daraja na Allah ne kuma ya bada shi ga manzan ga manzan shi ya kuma yi wannan daukaka din ga bayi mu'minai shi yasa ake cewa man kana lil izzata falillahi izzatu jami'a duk wanda yake manufarsa ya samu daukaka to ya sani daukakan nan gaba ɗayan kamata ka Allah ce wani bawa daga cikin bayan Allah bai iya bada wannan daukaka kowa shi saboda ka shi Allah shine rabbul izzati izza kanta Allah ne rabbudinta Allah ya mallake ta Allah yake da ita Allah yake kyautatta Allah yake hana ta ga wanda ya hana ban mai bashi rabbul izzati yace wa salamun kuma amincin Allah ya tabbata alal mursali na akan mandannin shi akan annabawan da ya aiko zuwa ga bayi su shiryar da bayi ashe kaga aminci yana tabbata ne zuwa gawa annabawan Allah saboda su ne Allah ya zaba a ajin farko matakin farko duk wani wanda zai samu kan cikin zaɓin Allah sai da biyo kalkashin su ya samu zaɓin shi ne ta hanyar bin annabawa ɗin ba dan annabawan ba shi ba zai ma san Allah ba bare ya san abin da Allah yake so bare ma yayi abin da Allah zai zabe shi sai ki ta walhamdulillah kuma yabo ayi shi a inda ya cancanta ya tabbata ne ga Allah rabbul alamin ubangijin bayi gaba daya wanda shine mahaliccin kowa da komi saboda haka anan wasu malamai suka ce wannan bayi da Allah ya zaɓa su ne annabawan Allah wasu kuma suka ce bayin da Allah ya zaɓa su ne sahabban annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam me ya sanya suka ce su sahabban annabi ba daidai suke da sauran al'umma ta duniya gaba ɗaya ba yadda Allah bai daidaita annabin da sauran halitta ba ba ma sauran halittu ba sauran manzanni da annabawa ma Allah bai daidaita annabi Muhammadu da su ba ya sanya annabi Muhammadu shine afdalu minhum wa akramahum wa sayyiduhum wa imamuhum shine shugabansu shine mafi daraja shine komai nasu na kima da mutunci to haka yadda Allah ya fifita shi wannan annabin akan annabawa da manzanni haka al'ummar shuma da idanta ya ga idan annabin ta koyi karatu a wurin annabin ta zamana suka yi ibada tare da wannan manzan a zamani ɗaya a ƙarni ɗaya a lokaci guda to waɗannan bayin har duniya ta ƙare ba za a sake yin wasu bayi da suka kai su kamar yadda har duniya ta kare ba za a sake wani annabin da ya kai annabin ba annabi Muhammad ba to kuma za a sake yin wani mai darajar da ya kai darajar sahabbai ba sai dai su a cikin su sahabban wani yahi wani daraja domin mutumin da ya ga annabi so ɗaya tak a iya rayuwar shi ko suka haɗu da annabi ko da shi makaho ne a zamani ɗaya tak kamar wanda suka zo hajjil wada'i hajjin da annabi ya yi taban kwana kaga wasu a nan ne kadai suka taɓa haɗuwa da manzan Allah a iya rayuwarsu kuma ga sun musulunta to sahabbai ne a iya wannan tsayin tsawon wunin wani ma a iya waɗannan awoyin to wannan sahabban duk duniya wanda ba su ba bai kai su ba domin idan kai minti ɗaya da haɗuwa da manzan Allah to in an tara mutanen duniya da ba su samu wannan darajar mintin ɗaya tare da manzan Allah bai kahi su daraja duk duniyar gaba da in dai kai musulmi ne kuma ka rike musuluncin ka mutu akan musulunci dan ka iya gamuwa da annabin kai ba musulmi bane ba wannan ake ma lissahi ba wanda yake shi musulmi ne ake lissahi to don haka nan wasu ka ce sahabban manzan Allah ne tunda su ma istafahumullahu Allah ne ya zabe su linabihi ga annabinsa ya haɗa shi da su ya musu martaba ta sha bamban da ta kowa malamai suka ce abinda ake nihi war maqsudi abinda ake nihi annallaha lalle Allah ta'ala madaukakin sarki ya umarci manzan shi ne wa man ittaba'ahu da wanda ya bi manzan Allah da duk wani wanda zai bi manzan Allah ya imani da shi Allah ya bashi umarni bayan shi Allah ɗin ya ambata ma annabi da mabiyan annabin ma fa'ala bi auliya'ihi abinda Allah ya aikata na alkhairi da kyauta da falala da ni'ima ga bayansa minan najati sanda ya tseratar da su annabawan lokacin da musiba Allah ta sabka su aka yi musiba ba sa cikinta wan nasari Allah ya ba su taimako wata aidi kuma Allah ya ƙarfafe su ya ba su nasara ya taimake su ya rufa musu asiri a gaban makiyansu a sanda kuma shi Allah ɗin ya ba da labari ma a hallabi a ada'ihi abinda ya sabka ya faru ga makiyan Allah minal khizi na kunyatawa wannikali da azabtarwa irin nau'in azaba kala-kala walƙahari da kuma rinjayarsu da aka yi tare da mulkinsu tare da dukiyarsu tare da mabiyansu tare da kowane irin abin da suke takama da shi bai hana a rinjaye su ba a wulaƙanta su tare da ƙarancin mabiyan annabawa da zamansu talakawa da zamansu ba su da yawa tare da haka kuma Allah ya taimaka musu ya ba su nasara to sanda Allah ya ba bayi Allah irin wannan labarin sai ubangiji ya ba da umarni an ya hamudu cewa bayi su rinka yaba ma Allah ala jami'i af'alihi akan dukkanin ayyukan da Allah yake yi domin ayyukan nan gaba da aikin Allah za a ganshi aikin nan ya shafi karuwan musulmi ne ya shahi taimakon musulmi to mutane bayan Allah su yaba ma Allah sannan kuma su rinka yin addu'a da sallamawa ala ibadihi al-mustafina akan bayan Allah da ya zaba sawa'un annabawa ne ko kuma bayan da basu kai annabawa bane kamar sahabbai su din nan su ma a rinka yi musu wani a rinka yin salati gare su ana sallama musu ana kuma girmama su wani shine umarnin Allah shi yasa Allah ke cewa wa qul alhamdulillahi wa salamun ala ibadihi alladhina istafa Allahu khairun amma yushrikun amsa ita ce a'a ai babu wani abin bauta da za a bauta ma wanda ya kai Allah ma'ana Allah shine mafi alkhairi game da duk wani abin da suke hada shi da shi wannan istifhami ne na inkari tambaya ce ta musu ko ta kyama ta nuna kuskuren mushrikai wanda aka yi inkari alal mushriki da akan mushrikai fi ibadatihim ma Allahi alihatan ukhra sanda suke bauta ma wani Allah tare da Allah na daban Allah ce shin Allah ne ya zama alkhairi bauta Allah ita ya zama alkhairi ko bauta wani Allah kaga amsa ita ce bautar Allah ita ce ta yi zama alkhairi ba bautar wani Allah ba domin bautar wani Allah sharri ce bautar wani Allah faduwa ce bautar wani Allah tabiya ce dan ba abin da zai iya ma to sai Allah ya biyo bayan wannan da wasu tambayoyi dan ya nuna ma dacewar bin Allah shi kadai dogara ga Allah shi kadai roƙon Allah roƙon Allah shi kadai istigasa ga Allah shi kadai isti'aza ga Allah shi kadai inaba ga Allah shi kadai tawakkali ga Allah shi kadai duk wani nau'in abin da ake kiran shi bauta ya kadaita ga Allah saboda Allah ya kadaita ga yin wasu abubuwan da bai tarayya da kowa cikin su ba sai Allah ke cewa amman khalaqa as-samawati wal arda wa anzala lakum minas samai ma'an fa anbatna bihi hada'ika dhata bahjah ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون في الله سبحانه وتعالى أمن خلق السماوات والأرض شن wanene mahalicin sammai gaba ɗayansu da ababen da ke cikinsu na taurari masu haske da wanda ba su kai wannan haske ba kamar rana da wata da sauran manya-manyan taurari masu tafiya da wanda ba ka ganin matahiyarsu sannan da falaki-falaki na sama wanda hanyoyi da kowane irin abu ke gudana cikin waye mahalicin wannan wa khalaqal arda waye mahalicin ƙasa da abin da ke cikin ƙasa na duwal watsu da dabbobi da halittu da tsirrai da kwazazzabai da tidinnai da yashi da ruwa waye mahalicin wannan da sauran nau'i'ika na haiwanat ala ikhtilafi da asnaf yadda suke da nau'in kalaluwansu wal ashikali da kamannin da kuma bambancinsu wal alwan da launin nukansu ma ya sha bamban wa gaira zalika da wani wannan waye mai yin haka Allah ya ce a tambaye ku waye ya yi haka amsa dole ka yarda Allah ne dan ba wani maras kunya duk yadda ka kai da rashin kunya ko kai ne ka kirkiro demokradi a duniya da ita ce rashin kunya ta kowace rashin kunya a duniya to ko kai ne makirkirinta baka isa ka ce ba a kai ne mahalicin sammai da kasai kai ne mahalicin abin da ke cikin sammai da kasai sai dai ka ce ka yi binciken sammai da kasai kuma ƙarya ce gaki ka binciki wani sashe dai ba duka ba sannan Allah ce wa an zarla kun mina sama ima waye yake sabkan muku ruwa daga sama ya alahu rizikan lil ibadi ya sanya ruwan ya zamanto sababin arziki ga bayi da duk arzikin da bawa yake takama da shi na kuɗi a hannu na isansin da za a saida na iranium na kamfanoni an kera kaza an sarrafa kaza aikin banza ne idan ba abin da za a ci a ce kana da mota hilikus hilikus sababbi demil ben miliyan goma ka kasa ka baza a niger na sayarwa ne zero kwantar gaba daya kuma kowa 'yan nijar da kudin sayan biyar shida an gama gina gine-gine kowane iri an yi kwarta ko ina ba a ganin ƙasa a biranenmu amma dai kuma babu abinci wani arzikin arziki zai ko talabci ashe arziki na hakika shine a samu abinci to waye ya sanya wannan ya zama abinci Allah ne fa ambatina bihi hada'iqa zata bahada sai Allah ya sanya dalilin wannan ruwan sai ya fitar da gonakin da aka shibka ma'abuta kyawan gani yanzu idan da zaka fita bayan gari kaga gona inda aka sa gyada aka sa gero aka sa dawa aka sa ko gwamnan jiha abin yana birge shi ko mai martaba abin yana birge shi to bare mara martaba to mai martaba ma abu ya ba sha'awa ina kai da baka da ita ashe wannan yana birye da kwanan baya wata ɗaya da suka wuce zuciyar kowa tana ɗarɗarɗar hankali a tashi ana shirin ruwa bai zo ba ƙasa ta zama ƙau ta bushe hankalin kowa a tashi amma yanzu hankalin kowa ya fara dawowa jikin shi haka ne ko ba haka ba ne ya ce gona ma'abuciyar kyan gani ma kana lakum an tumbitu shajara ku mutane lam taqdiru ba ku da lam takuru taqdiru wannan taqdiruna ba ku ba ku kasance ba kuna da iko ala in batil ashjari ku iya fito da waɗannan itatuwa idan kaga dabino kaga gwaiba kaga mangoro kaga bedi kaga gawo kaga cediya kaga marke kaga kanya kaga danya kaga gwanda da abin da ka gani to dan adam bai isa ya sanya shi ya fito ba abinda dan adam zai iya yi kawai shibka amma bai iya fito da shi haka wake gyada shinkafa alkama dawa gero aikin dan adam ya shibka amma fito da su su zama tsirrai baka isa ba wannan aikin Allah ne ma kana lakum an tumbitu shajara sai Allah ke cewa to a tambaye a ilahum ma Allah yanzu tun da inna ma ya ƙadiru ala zalika alhalikun raziku kawai wanda yake da iko ya iya fito da shimkan nan da kuka yi ya iya sanya abincin nan ya yi ƙwaya ya yi tsirrai ya tsare shi daga cije-cije ya iya sabkan mai da ruwan da zai wadatar da shi ya iya sanya albarka ga gyada ta fito kuma ta yi ɗaya ya iya sanya wake ya fito ya yi yaɗo ya yi ɗaya dabinan ku mangoranku wannan ba mai iya yin haka kuma kun sallama aikin Allah ne kawai wanda yake da iko akan haka shine al-khaliqu mahalici shi Allah ar-radiqu mai arzita wanda ba mai iya arzita bayi sai shi al-mustaqillu bidhalika wanda ko ya kadaita da wannan to shine al-mufarrad wanda ya cancanta a dayan tashi wajen bauta duna masu wahu min al-asnami banda wanda ba shi ba na gumaka ko ‘yan adam wal an dare da kishiyoyin da ake sama Allah banda su su kan bisa isa ba ba su cancanta ba kama ya a tarifu bihi haƙula ilmashirki na kaman yadda mashirkai ma sun yarda wannan aikin na Allah ne in aka tambaya wake haka cewa za su yi wa zai Allah Allah ko gunki dole ka ba da amsa ka ce Allah ne shi yasa da aka tambaye su a cikin suratul waqi'a Allah ya ce afara'aytum ma tahrisun afara'aytum ma tahrisun a antum tazra'unahu antum tazra'u am nahnu tazra'unahu antum tazra'unahu am nahnu zari'un law nasha'u laj'alnahu law nasha'u laj'alnahu taman fadaltum tafakkahu Allah ya ce ku bada amsa ga tambaya ku yi dubi na mamaki mana ga shirkar da kuke yi a antum tazra'una ku kuke fito da shirkar ta fito am nahnu zari'una ko mu ne da iko mu muke fito da ta inji Allah amsa shine Allah kai kake fito da ita Allah ce launa sha'u da mun so da mun yi nihim mun ga damar laj'alnahu daman da sai mu mai da abin ya zaman tubulsa kaman an shuka dusa fatar tiltafakka hune he kun waye gari kuna mamaki na asarar da kuka yi an gama shirka an wahala an kashi an zub da iri kuma ko dai bai fito ba kuma ba inda za ku kai kara ba wata kungiya da kuke ita a duniya da za a gaya ma ya kamata wata yi magana abin nan bai dace ba a bar mutane suna wahala sai dai kowa ya raka jaji a raka to Allah dai ka taimake mu kowa ya sallama a nan Allah kaɗai zai iya yi banda Allah wani ba zai iya bai wannan kaga hatta da mushrikai sun yarda ba guma kake wannan ba haka kuma wala in sa'altuhum man khalaqa samawati sa'altahum man khalaqa samawati wal arda la yaqulunna Allah idan da za a tambaye su wane ne yake mahaliccin sammai da kasai su da kan za su ce muku Allah ne ba sa cewa gunki ne haka wala in sa'altuhum man nazala minas sama'i ma'an fa ahya bihi al arda ba'da mautiha la yaqulunna Allah in ma aka tambaye zaka ce musu waye yake sabkar da ruwa daga sama in ya zo ƙasa ya rayar da ƙasa bayan da ta mutu ta bushe su da kan zaka san ce Allah ne kuma atarifuna da aka gaya musu to godiya da yabo sun tabbata ga Allah malaike cewa kuma su kafirai kansu mu'tarifuna suna masu yin itirafi sun yarda bi annahu shi Allah alfa'ilu shi kadai ne ke aikata wannan aikin jami'i dalika gaba ɗayan wannan Allah ne kaɗai ke shi da hushi kaɗai wani baya yi lashari ka da hube da abokin tarayya cikin haka sun masannan bayan haka hum su mushrikai ya abudu na ma'ahu gairu sai su bauta ma wani tare da Allah mimma ya atarifuna bi annahu la ya khaliqu wa la yarzuqu waɗanda su da kansu ɗin kafiran ma kansu sun amince ba waɗannan ababen da suke bauta ma ba su iya halitta ba su iya arzika hadda halitta su karuwa wa inna ma ya abudu kawai suna bauta musu ne wa inna ma kai yasta haƙu wanda ya cancanta da bauta an yi farrud bil ibadati wanda ya dace a kaɗai tashi da bauta man huwa limutafardid bil khalqi war rizqi wanda shine ya kadaita da halitta halitta da addata ta wali hada saboda haka ne ma kala ta'ala Allah anan yake cewa a ilahum ma Allah shin akwai wani abin bauta da ya dace da a bauta mishi ma Allah tare da Allah ya abudu wanda shi ma zai a bauta mishi wa ta bayyana lakum bayan ya bayyana gare ku wali kulli dhi lubbin duk wani mai hankali ma abin ya bayyana gare shi ya zama hili ne ƙarara ne annahu al-khaliq wa Allah shi kadai ne mahalicin halitta arzabiku kuma shine mai arta halitta wani bai yi ba gunki bai yi ba wani Allah bai yi ba komin wali ta kashi to bayan haka ta bayyana shin ku da kanku akwai wani abin bautar da ya dace abota tare da Allah babu kaman ana cewa wasu daga cikin masu fasara tana cewa ma'ana abin da ake nihi bal huwa mutafarridu shi Allah shine ya kadaita bihi da wannan ayyuka na halittar samai da kasai da ardata bayi fayuqalu da haka sai a ce musu fa kaifa ta'buduna ma'ahu ghayru to yaya kuke bauta ma wani tare da Allah alhali shi kadai yayi haka kenan kun san ba wani mai halitta sai Allah me yasa kuke bauta ba to su me amfanin su kamar yadda Allah ke cewa afa man ya khaluqu kaman la man ya khaluqu kaman la ya khaluqu afala tadhakkaru afa man ya khaluqu yanzu wanda ya halitta shi kadai zai zama kaman la ya khaluqu kaman wanda bai ba halitta a musu matsayi daya baiwa da Allah zai yi ba zai yi ba yace to me yasa ba ku da wannan yake cewa amman khalaqa samawati wal arda yace amman sai zo da fi hadhihi alayati cikin waɗannan ayoyi gaba daya guda biyar ne yayi tambaya daban-daban daban-daban kowace sai ya zo da amman amman amman me yasa ke zawa da wannan amman din taqdiruhu abinda yake ake kaddarawa amman yafa'alu hadhihi al-ashiya'a yanzu wanda ya aikata waɗannan ababe da muka zana kamar halittar sammai da ƙasai da abin da ke cikin sama na taurari da rana da falakin da wata yake bi da falakin da taurari suke bi da wanda rana take bi da kuma girgijen da yake zuwa daga sama ya zo ya zubar da ruwa da ƙasar da ya take fito da tsirrai da tsirran da ababe ne na more rayuwa da ɗan adam ya sani wanda ya kaɗaita da wannan kamar la ya ƙadiru zai zamanto kamar wanda ba ya da iko ala shay'in minha bai da ikon komi da Allah za ta zama daidai za ta zama daidai to yanzu bauta ma wani tare da Allah daidaita wannan Allah ne da wanda bai dace ba a wannan ma'ana he zamanto siyakin aya ko da ba a ka ba a cikin ayoyin to a siyakin ayar da ya nuna haka shi yasa a farkon shigowa labarin sai ke ce Allahu khairun amma shi Allah da ya halicci sammai ya halicci kasai ya sabkar da ruwa ya sabkar da arziki shi ya dacewa a bishi ko wanda ba ba komi kaga wannan dole ka bada amsa dole ba wanda ba ba komi ba za a bi su ba dan ba su cancanta da a bi su ba shi yasa a nan ayat sai ke cewa balhum qaumun ya'dilu balhum qaumun ya'dilu bal ba haka lamarin kafirai dai ba hankali a cikin shi su kafirai qaumun wasu mutane ne ya'diluna wanda suke daidaita Allah da wanda bai dace ba ayyaj'aluna lillahi wannan adilan suna sama Allah wani kishiya na daidaito wa nadiran da wani makabanci wajen bauta amma sun yarda kuma amma bai cancanta da sama Allah shi wajen bai yi komai ba wannan kuma ba mai yin haka sai sakarai kafiri mara hankali amma duk wani mai hankali dole ne ya gane Allah bai cancanta a sa mishi abin bauta tare da shi ba shi yasa Allah da ya tashi ya ban masu hankali sai ce amman huwa qanitun ana al-layli sajidan wa qa'iman shin yanzu kamar tambaya Allah ki yace yanzu mutumin da ya zaman to qanitun yana mai ma Allah cikakkiyar da'a bauta cikakkiyar bauta ana allaili cikin dare zai tashi bayan kowa ya kwanta barci ya bar gadan shi ya bar matarsa yayi alwala ya zo ya tsaya sajidan yana mai ma Allah sujada wa qa'iman yana tsayuwa da karatun alqur'ani me yasa ake haka ya hadarul akhira yana jin tsoron yana saunan lahira ne wayar ju rahmatahu rahmatahu kuma yana kwadayin rahamar ubangijinsa tsoron azabar Allah ta sa shaka da kwadayin rahamar ubangiji amman huwa haka za yanzu wanda ya zamanto haka ne ya rayuwarsa kamar laisa kazalika zai zama kaman wanda bai haka da Allah ku da kanku yanzu wanda ya zamanto mai tsayawa cikin dare yana bautar Allah yana karanta alkur'ani dan tsoron Allah dan neman rahamar Allah yana sallar dare ya fito ya cire kuɗi yayi sadaka yayi kyauta yayi zumunci ya faɗa alkhairi ya je sallar jami'i ya taimaka ma iyaye ya taimaka ma ƴan uwa da dangi da jama'a zai zamanto kamar mutumin da zai kwana yana fasikanci yana lalaci kuma yayi barci ya ishe shi bai je sallar jam'in asuba ba bai je duk bai dame shi ba kamar irin rayuwar da muke ciki a yau musulmi sun lalace sun sangarce sai abin da ba a rasa ba wai mata a cikin irin wannan birnin an koma wai maɗugo ake tsakankanin matan aure da 'yan mata ba wanda sai wanda Allah ya tsare mace tana neman mace 'yar uwarta namiji yana neman namiji ɗan uwan shi irin wannan iskancin ya shigo wannan garin ya shigo wannan birnin yanzu waɗannan da ake ganin su kansu ya waye waɗannan da kake ganin su aikin su kenan yanzu waɗannan za ka ta da bayan Allah da suka tsaya tsayin daka maza ko mata suna bautar Allah zai daidai shi yasa ubangiji sai ya bada amsa yake cewa hal yastawi alladhina ya'lamuna qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun to yanzu alladhina ya'lamuna wanda suka san girman Allah suka ba Allah girman shi ana daidaita su da walladhina la ya'lamun da basu ma san Allah ba basu san girman Allah ba suna ganin da Allah ma da wani bawa daidai ne Innama ya tazakkaru ulul albab Allah ce kawai wanda yake wa'azuwa su ne masu hankali su sun san ba ne bane wannan aya tana daidai da afa man sharaha Allahu sadrahu lil Islam yanzu wanda Allah ya yalwata kirjin shi ta hanyar karɓar addinin musulunci fa huwa ala nurin min rabbih yana kan haske daga ubangiji shine shari'a zai yi daidai da lalatacce wanda yake cikin duhu sai Allah ya ce fa wailul liqasati qulubuhum min zikrillah tabbas wanda zukatan suka bushe ba su wadatu daga ambatan Allah ba ba addini tare su halaka ta tabbata gare su ulaika fi dalalin mubin tabbas irin waɗannan suna cikin bata bayyananne kamar yadda Allah ke ce a wata aya amman huwa qa'imun ala kullu nafsin bima kasabat yanzu wanda yake tsaye da kula da kowace rai ga aikin da take aikatawa ai amman huwa shahidun ala af'alil khalqi wanda yake halarce yana halarce akan ayyukan halitta shi gaba daya harakatihim wa sukunatihim motsin su da kuma shurudin su ya alamul gaiba ya san abin da ke fake jalilihi wa haqirihi mai girman shi ko kaskantaccen shi kaman huwa la ya alamu yana zama kamar wanda bai sani ba wala ya sama'u baya ji wala ya bisuru baya gani min hadhihi al-asnamu allati abaduha min dunillahi irin kamar gumakan nan da ake bautarsa da kaburbura da waye wanda ba Allah ba za a gama su wali hada saboda haka ma Allah ke cewa in kuna ganin da Allah da wannan gumakan diddi ne waja'alu lillahi shuraka'a suka kun sa ma Allah abakan tarayya ka ce musu ya kai manzo Allah sammuhum ku kira su to mu ji su abukan tare ku ce da wani da wani da suke da Allah ku kira su su ma ba za su wannan ba ba za yi ba haka ayoyin nan suna da yawa Allah ke ce balhum qaumin ya'dilu sai Allah ke cewa amman ja'ala al-arda qararan wa ja'ala khilalaha anharan wa ja'ala laha rawasiya wa ja'ala bainal bahraini حاجزا نعم أإله مع الله نعم بل أكثرهم لا يعلمون
الله تي أمن جعل الأرض قرارا yanzu wanda ya sanya ƙasa tabbatacciya sakinatun sabitatun la tamidu tabbatacciyar da take ba ta motsawa ba ta girgizawa da ta taharraku bi ahliha ba ta girgizawa wala tattakifu kuma ba ta raurawa an sanya ƙasa haka bayan haka waje ala khilalaha anharan sai ya sanya a cikin sakannin ƙasai sai ya giggita ƙoramu da suke zagayawa ƙananansu da manyansu idan ka ce anhar ruwan da za a iya sha bai wanda bai kai ruwan teku ba kamar ruwan isa kamar ruwan ƙoramu da muke da su ƙanana da manya to su ne anhar waje ala lahara wasiya Allah ya sanya kuma duwar wadu a cikin kasai suka kife kasa suka mata nauyi suka zama kamar turaku gare ta walje ba da autada waje ala bainal baharaini hajizan kuma Allah ya sanya tsaro tsakankanin teku guda ruwaye kala biyu ruwan da yake da daɗi da ruwan da yake da gishiri ruwan koramu da muke da su kamar isa da makamantansu ruwa ne wanda za a iya sha a yi ban ruwan itace a yi noman rani a yi abubuwa da shi dabbobi su sha 'yan adam su sha amma shi ruwan teku shi kuma ya fi wannan yawa ya zagaye duniya shi kuma ba a shan shi ba a ma shuke-shuke da shi saboda shi yana ɗauke da nau'in gishiri mai yawa kuma kowanne Allah ya yi shi wannan kowa ya san amfanin shi sha dai da ban ruwan busashe da yin noma an san amfanin fada mugo gishiri kuma to mai gishiri shi kuma in baka san ba ma'anar shi shine ma da yake cewa shi kuma Allah ya sa ma teku gishiri ne saboda wannan gishirin ne yake magance iskan da yake kadawa a duniya mai wari da mai doyi sanda duniya wani abu ya mutu na bunga ko mushi ya dauki wari ko lunhwashin dan adam mana bai da lahiya wane yana da ƙurji gyambo yana wari wane yana kaza yana ɗoyi to wannan ɗoyin inda za a bar shi a duniya iska tare kaɗawa da shi wane ya shaƙa wane ya shaƙa to za a samu matsala sai Allah ya zagaye duniyar da teku kuma tekun tana ɗauke da gishiri sai gishiri ya zuƙe wannan warin madadin ya zama guba sai a kaɗa da iska mai daɗi shi ne hikimar da kake ganin masu adana fata sai su sa mata gishiri da abin da gishiri yake taba shi baya ribewa wannan shine dalilin teku yau inda teku za ta kabe ko a bar yawan duniya amma duniya kaso daidai da teku teku tana da kaso 50 duniya tana da kaso 50 to warin duniya da zai rinjaye dan adam sai a wai gari dukkan mu ba mu da lafiya mun dauki wannan ciwo wani ciwon da bai da wani ciwo ne faɗan kaɗan coronavirus ya tada ya tona asirin duniya gaba ɗayan wanda coronavirus ɗin nan sai ka haɗa dubu ɗari biyar za a iya ganinta ta iya rihe ƙofa allura ƙwayar wannan virus ɗin sai ka haɗa kamashi kamashi dubu ɗari biyar a wuri ɗaya zai kai girman ƙofa allura wannan ta da ke ɗinki amma ya gagari duniya kowa ya tsorata manya suka sare super power ma da ake faɗa wato sun kware a wajen kiwon lahiya sun kware a wajen wannan sai aka wayi gari da likitan birnin london da ta birnin paris da ta tirmini da ta gada din matsayinsu ɗaya ba babba duk ƙarya ce duk wani kwararren likita wannan intelligent da ya kware to da shi da wanda yake koya a nijar da daya ba abinda za ka gaya mutane yanzu kowa ta kanshi takunkumi ne za ka yi wannan shi ma takunkumi ne zai yi yana ta kanshi kana ta kanka in ana ce ma kai profeso ne a jami'ar lasa angel kana ko da likitanci corona bar da bata kunyaka sai ya ga mai koya a damagaran ya tsira kai baka tsira ba ba ka kai ba to shine Allah yana da iko akan komai wannan shine Allah yake cewa waje ala bainal baharaini hajizan sai muka sanya tsaro tsakankanin waɗannan ruwaye guda biyu a ilahum Allah shin yanzu akwai wani abin bauta da ya cancanta a bauta mashi tare da Allah ma'ana shine babu sai Allah yake cewa balaktarum la ya'lamun bal Allah ce ba haka lamarin yake ba akasaruhum mafi yawan kafirai da kake ganin su la ya alamuna jahilci ne ke damun su ba su da sani duk da kake ganin wai ka san kaza ka san kaza ba shi bai ilimi ilimi ka san Allah shine ilimi ke za ya ga professor ya zo wato doctor Andruwa ya zo amma yana bautar gunki yanzu da Niger da India wahiyawan yan boko ah India ma
ba ma kuma wayewa ta kaga dan adam mai hankali sakaran Niger ya hi professor din India hankali dan babban doctor a India za ga in yaga saniya ya hwadi mu kuma saniya ce in ta gan mu za ta hwadi dan in ta matsa he mimiya da to zan marike ba ruwan mu da ita haka ne ko ba haka bane ci gaba malam amma yujibul mudarra idza da'ahu wa yakshifu as-su'a wa yaj'alukum خلفاء الأرض إله مع الله قليلا ما تذكرون وبنجي ya sake tambaya ta uku yace amman yujibul mutarra iza da'ahu to waye yake amsa ma mabukaci da ya shiga matsuwa sanda mabukacin ya kira akwai abinda za a in aka kira ka ka amsa to akwai wanda baka iya ba waya ka shi su'a waya ke yaye mummunan abu waya ji alukum kulafa al'ard waya sanya kuma maya a bayan ƙasa wannan amsa duka Allah ne tambayin nan guda uku a ilahun ma'allah to a kone abin bauta tare da Allah babu sai Allah ke cewa ƙalilan ma ta zakaru ‘yan kaɗan ne suke wa astuwa ubangi yake cewa waye ke amsa bukatan mabukaci wane ba ni jika bukata ce zai alarma zai iya amsawa sanda yake da jikai yake wurin amma sanda ruwa ya tsaya ana an babu inda za a samu ruwan sama wa za a kira wa zai amsa wannan bukatar sanda annabi yunus ya fada cikin cikin kihi waye zai iya zuwa cikin kihi ya tsamo bawa idan wali ya tafi cikin kihi kihin da ya haɗe annabi ai kaga wali da ya zo wurin in ti wali yanzu ya suka zo sun kare yawo dole wali ya sallama kihin nan ya kare shi annabi ya haɗe kamar wani ne yana mare-mare sai kwamta shugaban ƙasa da mari ya ce kai kai hankali da kanka ai ce da kai kwarai kwa dan da aka shaƙe kwalar ɗan daudu aka murɗa aka sha aka ce kai hankali wa za ka tar da hushin jama'a ya ce na ga alama ni ne katta tunda ya ga shaƙar da aka mutu matukon kaka to in aka ce kihi ya haɗe annabin Allah wali ya je wurin to yanzu a nan waye isa ya ce ma kihin kada ya dawo da wannan abin da ya ci sai Allah sanda annabi ibrahim aka jehuwa shi wuta annabi ne aka jehuwa wuta to idan wannan wuta banda Allah waye sai hana ta zahi ba zai hana ta kuna to shine idan ka shiga wata matsalan me iya yaye maka wannan matsalan in ka kira shi banda Allah ba me iya to yake haka kuma bayi da duk sanda bawa ya shiga cikin wata matsala yana kiran Allah sai Allah a masa wa ya kashi fusu kuma sai Allah ya yaye wannan bakin ciki nan mun yi ta cewa Allah ba mu ruwa Allah ba mu ruwa ya yaye kuma yayi ba duk duniya ba zai iya wannan ruwa a gama fadin Niger da ruwa yo ko daga nan cikin garin da magaran nan ba a ce ka jika shi kawai kadiba wa aka ce ka jika runhwa runhwa za a ce a jika ta da ruwa a kwanta heran ka ya baci in aka ɗauki wata haika gagara wata rahi a ce wallahi babu ruwa ba ta jika ba a madibi kilomitar nawa aka jika milimetar nawa aka yi kaga waye kashi su a an yaye bakin cikin da mutane suke damuwa shi da na dabbobi waye ja'alukum khulafa al-ardh wa ya sanya ku khulafa al-ardh wana ya aihi wani dan ni ku aihi kam inda Allah ga dama da kai da babanka he ku zo rana ɗaya duniya ku girma tare ku tsufa tare ku mutu tare wa zai gaduwa ni amma sai Allah bai yi haka ba sai a barka sai ka girma ka balaga ka yi aure ka aihu yaron bai girma a lokaci guda ba irin kaga dan akuya ran da aka yi ran da kita yi gaban yake kama gaban shi saboda shi ba a matarnte ba za a je a yi shi wata ungozo ma wata wane ne menene ake ce mata wannan bebe amma ma ko saji fam duk babu su haka akuya za ta yi naƙuda ta a gindin wani gawo ta aihu ba a mata ba allura ba a mata kaza da kaza ba mai kula da ita ba mai kuma ta aihu lahiya kuma dan da ya san ban mai taimaka mashi ya buku washe ya take shi kai na ka he shekara biyu yana kore da he wani da kyar a shekara biyu ana ya an kama shi mota na dan dawa da tura da wasan nan to kaga Allah ne cikin hikimar shi yake haka dan wancan ya gadu wannan wa ya sanya ku wani ya zo bayan wani wani ya zo bayan wani wa yake da haka to yanzu allan da ya sa ku haka shi ne za ku cewa akwai wani abin bauta tare da shi a ilahun ma'allah akwai wani abin bauta tare da Allah babu bal aka sa wani kalilan ma qalilan ma tadhakkaru kadan ne kwarai mutane suke wa'astuwa akazarin mutane ba sa wa'astuwa kenan ma dinnan min shiddatul qilla ne saboda karancin kadan din sai Allah ke cewa mi amma yadikum fi dhulumatil barri wal bahri wa man yursilu riyaha nushuran bayna yaday rahmatihi ilahum Allah ta'ala Allahu amma yushriku tambaya ta hudu Allah ke ce amma yahdikum fi dhulumatil barri wal bahri waye ke shiryar da ku cikin dubban albarri doron duniya inda ba teku ba cikin sahara waye ke shirye da ku ku iya gane saitin gari kaza saitin gari kaza duk alamun wurin iri ɗaya ne wal bahari da a cikin teku in an shiga tsakiyar teku an bar gaba da kamar kilo 500 ruwa ya sade ba a ganin sama ba a ganin ƙasa wa zai iya shirye da ku ku iya gane nan za a bi a je birni kaza banda Allah akwai mai yin haka babu wa man yursilir riyaha waye yake aiko ar-riyaha iska mai dadi mai dauke da rahamar Allah ar-rihu iskan take dauke da bala'i ar-riyaha iskan take dauke da ni'ima wake aiko iskan ta dauko girgije daga tekun India daga tekun Pacific daga tekun Atlantic ta kawo nan da marguta zubda ruwa tanki in ku aka ce ku tura tankuna zai dauko ruwa a wannan wurin gwamnatin kula ta kari wallahi da dole kuna gani gwamnatin Niger da tirti ma ta gada yi bare wani abu amma Allah ya tura arriyaha bushiran baina yadai rahmati sai wannan zuwan iska ya zaman to akwai rahamar Allah albishir ne ga rahamar Allah shine ruwa a ilahun ma Allah to akwai wani abin bauta ko tare da Allah babu Allah ce ta'ala Allah ya girmama ya daukaka amma yushrikuna kan abin da kuke hada Allah da shi to Allah ya girmama akan wannan abin malamai suka ce aikin taurari a duniya guda uku ne ba su da nahu na ɗaya shiryar da mutanen da suke cikin sahara ko cikin ruwa duk tauraron da ka gani kan wani gari yake wa'in ma ka sani wa'in ma baka sani ba shi yasa waɗanda suke rayuwa a sahara sun san taurarin da suke in garin da yake kusa da ku ko shine biranen da kuke zuwa kamar daga in mun yi arewa mu je Algeria ko in mun yi gabas mu je Libya to akwai taurarin da su kawai da kan Libya suke Sabaha suke a'a suna kan Trabulus ne a'a suna kan Bangazi ne su dai kowane gari akwai taurarin su daga nan akwai taurarin da zaka bi zuwa birin Auzu zuwa ga wannan zuwar zuwa ga Jammaina ‘yan jammai da sauransu akwai taurarin da za ka ɗauka wannan agar suke zuwa akwai wanda za su kai ka ingal akwai wanda za su kai ka bilma akwai wanda za su kai ka fashi akwai wanda za su kai ka wannan sigidim akwai wanda za su kai ka kamar taskiyar akwai wanda za su kai ka abadam akwai wanda za su kai ka wannan agadam sannan da ita agar su ɗin duk waɗannan kowanne akwai taurarin kanshi
وعلامات وبالنجم هم يهتدون kaga Allah ke cewa akwai alamomi da aka samu ko na shiryuwa kuma wabin najami da taurari ne hatta du mutane suke shiryuwa su gane inda za su na biyu ado ne ga sama da ka dubi sama za ka ga taurari ado ne inna zayyana sama dunya bi zinatin ilkawakib sannan na uku wa hirzar min kulli shaytanin marid na uku shine suna tsare shaydanu ba sa sata sama to wannan aikin uku su kaɗai ne aikin taurari ba su da wani aiki na hudu kamar a ce tauraro kaza in ya kama na ruwa ne tauraro kaza in ya kama na sa aure ne tauraro kaza in ya kama na biki ne tauraro kaza in ya kama ba sa'a tauraro kaza in ya kama da sa'a tauraro kaza in ya kama ai kaza ai kaza waɗannan bige-bige zancen banza ne ba shi bane Allah ya taurari da da haka su duk almunajjam masu bige-bigen taurarin wannan galiban din su makaryata ne an gane ko bokaye ne da masirta Allah tsare ba sai Allah ke cewa ne amma yabda'ul khalqa thumma yu'iduhu wa man yarzuqukum minas samai wal ardi ilahum Allah qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin tambaya ta biyar ce amman ya bida ulkhalqa sun mai idu waye ya kage halitta sannan ya mai da halitta ta koma babu ya sauke dawo da ita Allah ne wa man yarzuqukum minas sama'i wa yake arta ku daga samai wal arda qasa akwai shi babu shi sai Allah Allah ce to ai ilahum ma Allah akwai wani abin bauta da ya cancanta tare da Allah babu kuli ka gaya musu hatu burhanakum idan kuna ga akwai wani da ya cancanta a bauta mushi tare da Allah ku ka hujje yin haka in kuntum sadiqina in kuna da gaskiya fi zalika cikin haka wa qad alima annahu la hujjata lahu tabbas Allah ya san ba su da hujja ba wani hujja wala burhana babu wani dalili za su kafa kama qala ta'ala kamar yadda dama Allah ke cewa wa man yad'u ma Allah ilahan akhar la burhana lahu bihi
la burhana lahu bihi fa inna hisabuhu inda rabbih sai dai innahu la yuflihul kafirun duk wanda ya bauta ma wani Allah tare da Allah Allah ya ce la burhana da bihi ba da hujja wanda zai kawo akan haka duk da aka ce ka hujja Allah ya san ba su da hujja ba hujje dan ba inda zaka je ka samu hujjar tsahi hujja bauta ma wani kabari ko dan adam ko gunki ko hoto ko mami ka samu hujja bauta shi wallahi dai kai ta haukanka kana bugan bugan tunka la burhana lahu bihi fa inna ma kawai hisabuhu bincikensu inda rabbihi zai na wurin ubangijinsu Allah ya ce su ko Allah ya san masu bauta wani ba Allah ba kafire ne la yuflihul kafirul kafiri ko ba zai ce nasara ba ba zai kila ba da haka la burhana lahu Allah san ba su da hujja shi yasa ke ce hatu burhan ko ka hujja to ba hujja da haka ba mai uhara halitta sai Allah wa huwa alladhi yabda'u al-khalqa thumma yu'iduhu wa huwa ahwanu ilayhi shi Allah shine ya kage halitta ya mai da halitta ta zama babu ya sake rayar da halitta ta sake akwai ta zama akwai kuma haka din abu ne mafi sauki ga Allah sannan shi Allah shine ke ba da arziki daga sammai na sabkar da ruwa ya fito da arziki daga kasai na fito da tsirrai da kuma min barakatul ard da kuma albarkokin kasai gaba ɗayan su kamar yadda yake cewa wasama idatir raja'i wannan wal ardata sada'i ina rantsuwa da sammai sama ma'abuciyai medo zubar da ruwa ina rantsuwa da ƙasa wadda take ma'abuciyar fitar da tsirrai ɗinta kamar yadda yake cewa ya alamu ma ya liju fil ardi Allah ne yake da sanin abin da ke shiga cikin ƙasa wa ma ya khruju minha da abin da ke fitarwa daga cikin ta ba wanda Allah bai sani ba wa ma yanzu minas sama'i da duk abin da ya sabko daga sama da yawan shi da wannan dihi wa ma ya aruju fiha da duk abin da ya hau sama Allah ya san adadin shi ya san yawan shi na addu'o'in mutane ne na kaza na kaza ne fa huwa tabaraka wa ta'ala shi Allah mai girma da buwaya madaukaki yanzu minas sama'i ma an yana sabkar da ruwa daga sama mubarakan mai albarka fa yasluquhu sai ya shigar da ruwan ya nabi a fil ardi ya tudan yahi da kasa summa yakhruju bihi sai ya fito da wannan ruwan min anwa'il wannan da wannan nau'in ruwa anwa'id duru'i nau'i ikan ababan da suke hutawa wal ashjari da kuma itace da sauran nau'i'ika daban-daban sai Allah ya ce ga sunan nayi danku kuluwar awan ama ku ci ku da dabbobin ku da dabbobin ku ku ci ku sha ku rayu yake ta inna fi zalika la ayatin lalle a cikin wannan abin akwai aya ga abincin bayi ga saukar da ruwa ga yadda Allah ya kore ma bayi haka akwai aya amma liqulun nuha ga ma'abuta hankali shi yasa Allah ke ce a ilahun ma Allah akwai wani abin bauta tare da Allah wanda yake fa'ala hadha ya aikata haka a babu to qul hatu burhanakum ku ka hujjojinku in kuna su ba su da shi Allah ya san ba su da waƙad alima annahu la hujjata lahum wala burhan ba su da hujja ba su da dalili sai Allah ke cewa karshe qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al ghaiba illa Allah wama yashurun wama yashuruna ayyana yub'athun wani ka gaya musu la ya'lamu man fis samawati wal ardi al ghaiba illa Allah banda Allah babu wanda ya san abin da ke boye na gaibin sammai gaibi gaba ɗaya shi babu wanda ya san shi a cikin sammai ko a cikin ƙasai halittar sama na mala'iku da ma halittar da ba sani ba to ba san gaibi ba haka halittar ƙasai annabawa da manzanni da sauran aljanu da mutane da dabbobi su ma ba san gaibi ba da haka wa ma yash'uruna ayyana yub'asun mutane ma kwata-kwata ba su ma san ba wani lokaci ne za a tashi kiyama da haka ubangiji yana gaya mana yana sanar da mu ko yana sanar da jami'i wannan halki halitta shi gaba daya annahu la ya'lam babu wanda yake da sani ahadun min ahli samawati wal ard ɗaya daga cikin halittun samai da kasai babu wanda yake sanin gaibi illa Allah sai Allah dan haka nan illa Allah wannan illa da aka istisna'i ne mun katsayi ai la ya'lamu ahadun zalika illa Allah azza wajalla ba wanda ya san haka sai Allah mai girma da buwaya domin shi Allah ne kadai yake banta da wannan ilimin kamar yadda ya faɗa wa inda huwa fatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu ba wanda ya san ilimin wani ilimin a wurin Allah ne mukullayyan gaibi yake ba wanda ya san su ko yake da su sai shi kamar yadda yake cewa inna Allah indahu ilmu sa'a Allah ne kadai yake yake da ilimin tashin kiyama wani baya da shi haka ilimin sabkan ruwa nawa milimetar nawa za a yi a ina bai fara sabka ba wanda ya san wannan sai Allah haka me ke cikin mahaifa wa za ta haifa me za ta haifa me zai zama wane ne me zai yi me zai ci me zai ce ba wanda ya san wannan sai Allah wama tadari nafsun ma za ta kasibu goda ba wanda ran da ta san me za a yi gobe ko ita kanta ma me za ta yi kun ga wani dan takarar shugaban kasa sauran wata biyu ya zama shugaban kasa jam'iyyar su ke mulki shi za a nada shi aka wannan shi za a zaba kawai an zo taron a tattauna a ga yadda za a tsara wannan shi sai aka shi ana taron kuma mala'iku suna raba shi da duniya yaya bai san ba an yi haka hatta da shugaban kasan bai san haka wata rai bata san ba a ina ne kwananta zai kare yawo dai miki amma ina ajalin mu za mu je ya haɗu da mu wallahi ba mu sani ba wannan ilimi ne na Allah.
Inna Allah alimun khabir.
Allah hakika shine alimin mai yawan sani khabirun masani mai ba bayi labarin abin in ka ji sanin gaibi na Allah ne. In ka ga annabawa Allah yana iya sanar da su wani abu na gaibi dan ya zama mu'jiza. Gare su a gane abin da suka zo da shi daga Allah ne. Asali ba su suka sani ba. Allah ne ya sani he ilmantar da su suka sani. da haka sanin su shi wani abu ne na daban dan a karrama su a girmama su dai Allah ya sanar da su su wannan da haka duk annabawa suna da irin wannan ilimin mukan da suka sani wanda mu sani ba sai su ba mu labari annabi ya ce za a yi kaza kuma duk wannan abin yayi ba a yi kaza ba za a wani zai zo yanzu kuma ya ce kaza Allah ne ya sanar da shi to ba a ce ma annabi alimul gaibi a'a sai a ce Allah shine alimul gaibi shi yasa cikin siffa Allah da sunan shi gashi nan muna ta karanta a cikin alqur'ani alimul gaibi wa shahadatul kabirul muta'al kaga alimul gaibi wa shahadati siffa Allah ce sunan Allah ne ilimin gaibi da abin da ke ma bayyane ba wai na boyen kaɗai sani ba har na bayyana kuma alkabiru sunan shi ne siffa shi ne shi ne mafi girma almuta'al kaga sunan Allah ne siffa Allah ne to wannan shi yasa Allah ke cewa qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi ghaiba illa Allah halittun sammai da halittun kasai kowa ba wanda yake da ilimin sanin gaibi sai Allah shi kadai wa ma yash'urul khala'iq su halittu gaba ɗaya ba su ma tsani ba waɗanda suke rayuwa a sammai a ce da wanda suke rayuwa a ƙasai ba su da sani wani lokaci ne lokacin wakatin kiyama saura kwana nawa a wace shekara ce kama a ce demil kwambi yanzu a yi ta ba wani zai baka wani amsai a a wani wata ne za a yi ta ba wani zai baka wani amsai abinda manzan Allah ya ce kawai za ta hwari ne ran juma'a to wace juma'a wani wata na wace shekara wannan ba mu sani ba shi ya sanya Allah yake cewa bal daraka ilmuhum daraka ilmuhum fil akhirah bal hum bal hum fi shakkin minha Bal hum minha- bal hum minha amun Allah yake cewa bal daraka ilmuhum fil akhirah ilimin su game da sanin lahira na bayi duka ya daidaita yadda kai baka sani ba mala'ika bai sani yadda kai baka malami yayi karatu ko kada Allah sa yi ya san dai sauran shekara kaza ai kiyama bai sani ba wani ma- wani mutum ya zo ya tambaye mala Abubakar Gumi akarmakan lahu ku ne kuke karance karance wai baka gano ba babu wani tayi da ya magana kiyaman nan sauran shekara kaza a yi ta malam ya shiru ya ce saurin mi kake ka je duk kai harkokinka inda duk za ka he ka zo za a yi za a jira ka kaga dai ba ce ba azab dan ba wanda ya sani shi ya sanya in wani ma ko annabawa da mala'ika jibril ya tambaye shi yace to me ita kiyama yau kace ce a wanda yake tambaye bai hibo wanda ake ma tambaye sani a gaba da kiyama kenan yadda jibril bai san ba kiyama ranar ta ko lokacin ta ko sauran wata na ko ta shekara nawa haka shi ma manzan Allah bai sani to in aka ce mala'ika jibril bai sani ba annabi muhammad bai sani ba to kuma kake so a ce baka shi ya sani qul inna ma Ai, an kare.
ilmuha inda Allah wani ka ce musu inna ma kadai ilmu ha ilimin kiyama inda Allah ya keɓanta ga Allah la yujalli ولكن أكثر الناس لا يعلمون mafi yawan mutane ba za ka ba la yujalli hali waqati ha illahu Allah bai yaye ilimin lokacin ta ba ya bayyana ma wani bawa daga cikin bayi illahu sai shi Allah kadai ya sani saqulat bis samawati wal ardi samawati wal ardi da haka ilimin ya yi ma halittar sammai nauyi ba za sani ba ya ma halittun ƙasa nauyi ba za sani ba Da haka- la tatikum illa baghta ita dai kawai Allah ya ba mu labarin ba za ta zo ba sai ba a shirya ba za ta samu su mutane sakarkaru wawaye suna cin duniya ‘yan iska marasa mutunci marasa ganin girman Allah an ma daina addinin an ma daina cewa la ilaha illallah din an ma ɗauki mai la ilaha illallah din ƙauye ba ƙauye sakare in kana sallah ma babu abin kashewa ko abin kama irin ka in kana karatun alkur'ani kai ne ci baya kai ya kamata a kama kai ne wawa karatun alkur'anin a maida shi wani abu na ƙauyanci da gidadanci to lokacin da waɗannan suka kama ƙasa aka karɓe su aka karɓi wannan civilization ɗin nan aka ce an waye to sanda kuka waya kuke ganin addini ƙauyanci ne kuka ga ɗauki birnanci iskanci ya zama birnanci aka daina aure ana luwaɗi aka daina aka mai da giya kamar shayi aka mai da uwa banza aka mai da uba banza babu a karatun addini duniya ta yi arziki aka yi demokuraɗiyya ta girma aka mata aure ta yi ‘ya'ya kuka zama ‘ya'yanta to lokacin da kawai sai a busa ƙahonta sai a wannan na farko tukun ai ka san ba wai busa ƙaho ake kumutu ba awa ai ba a kashe ka sai ka wulakanta sai Allah ya ce a ɗauke ruwan sama a daina ruwan sama kaga an daina ruwan sama babu abinci a ƙara ma duniya zahi babu inda za a huta ba hutu wake zo ta ba wurin hutun ga shege yunwa ga talauci ga bakin ciki a lokacin nan ne za a samu idan shamsu kuwirat wa idan nujumun kadarat rana a ɗauke ta duniya ta yi duhu bai rana he zahinta tauraru su rinka dan karo ana yin wani tartsatsi na bama-bamai ana wasu karan wasu ababe masu washewa suna washewa aljanu suna gudu sun huto hili babu kuya ana shawara da sun dan adam ina wurin gudu aina da mafaru ana lawa zarbar wurin gudu wannan da duniya ne ake yin shi shi yasa Allah ke cewa ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatis sa'ati rabbakum inna zalzalatis sa'ati shay'un zalzalatis sa'ati shay'un adhim Yawma.
yawma tarawna tab'alu kullu murdi'atin amma ardat sannan وتضع كل ذات حمل حملها سنن وترى الناس- الناس سكارى وما هم- وما هم بسكارى Me aka yi?
ولكن عذاب الله شديد to duk wannan za a yi shi ne sanda kiyama za ta tashi nafkatul fada'ili ba a kai ba nafkatul sa'aqi ma baro a zo nafkatul ba'as wannan nafkatul faza'i wanda al- busar da kowa zai razana ya tindira ya tsorata ya huta daga hankalin shi ya rude kaga mai dukiya ya gudu ya bar dukiya banki ba sai a yi rihe ba barawan ma ya gudu mai ajiyar ya gudu wanda ya bada ajiyar ya gudu ga daloli babu masu kashe su ga motoci zero kwantar babu du- duniya ce ta kare ba wurin zama ga riguna an dinka.
إنا نحن نرث الأرض ومن عليها
To Allah sa mu dace.
وإلينا يرجعون Allah ce balid daraka ilmuhum fil akhirah ka bari dai su mutane ilimin su game da ranar lahira yayi daidai ai tusawi ilmuhum fi zalika ilimin su yayi daidai wani bai hi wani ba ko ka ce balid daraka ilmuhum fil akhirah Allah ya sanya wannan ilimin na lahira ya zamanto mai nauyi kan kowa da komi kowa bai san shi ba ma'ana jahilcin kowa da ɗan uwan shi yayi daidai nan ba a cewa wane ya fi wane sani bal daraka ilmuhum fil akhirah bal hum fi shakkin minha bar kafirai dai suna cikin shakka su bisu yarda ba da ita wannan hum din ana nihin kafirai ba muminai ba muminai su sun yi imani da kiyama suna tsoron kiyama kuma sun yarda za a yi ta duk da ba su san ranar yin ta ba amma sun yarda da haka bal hum hum anan su mutane to mutumin da ake nihi anan kafiri fi shakkin minha suna cikin shakka game da lahira balhum su dai kafiran nan dai minha game da lahira amuna makahi ne jahilai ne gigitattu ne tabaku ne ba su ma santa ba ba su fahimce ta ba za a zamanto suna ki- wannan kidahu suna girimgirimtinsu suna gabalgabaltinsu har ta zo kamar yadda Allah yake faɗa wa urdu ala rabbika safa laqad ji'tumuna kama khalaqnakum فرادا كما خلقناكم أول مرة بل ذأنتم ألن نجعل أنتم علن نجعل لكم موعدا kaga bal za'antum Allah ta kun yi raya kun yi zato kun dauka Allah naj'al lakum mau'ida ba za mu hada ku ba ba za mu samu ku ba ranar da a tattaro ku a hada ku biya ai abin da kuke tamahali kenan ba za ta yi ba a gamu to amma wannan zaton mumine sun yi shi a su mumine sun yi yaqini za a yi kiyama kenan anan aya ko bata ce ba kafiri to kafiri take ne saboda kai muni ne a wasu ayoyi an nuna ai kayi imani Allah ke ya nuna mana cewa shi Qur'an nan hudan lil muttaqina alladhina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladhina yu'minuna bima unzila ilayka wa unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinuna kaga ashe mu'mine da masu gasu daban to suwa suke cewa kiyama ƙarya ce ba an tashi ba ba an yi kaza ba ai he an yi kaza ai ba a gane bane yau ake wannan alƙawulla gashi duniya sai dai to wannan kafirai kenan bal za antum allan naj'al lakum maw'ida ku kun yi tsammanin ba an sa muku rana haduwa ba Allah ta'ala ya samu dace ina ga lokaci ya riga yayi anan ya kamata mu dakata idan sati ya kai in muna da rai za a dora mu ji suwaye suke shakka ita kiyama dan za a faɗe su a ayoyin da ke gaba kamar yadda Allah ke cewa kabirai suna cewa idan muka mutu muka zamanto kashin da ya ribe za a tashe mu suna shakkar tashin ya suka ce ai laqadu wa idina hadha nahanu wa aba'ana an mana alƙawarin an yi ta faɗa mana wannan magana mu da uwayenmu labari wannan a bashi amma abin ya ƙi samun tabbas sai suka yi to da haka kiyama ba ta tabbas Allah ya ce tana da tabbas ku ne ba ku sani ba ni shi Allah ba gau ba sauri zai ke kuma ka tsare shi wani bai canza mishi tsari idan ya ce abu saura kaza cewa alama abu ba tare da kusantarwa abu ai ka ga manzo Allah an ce zuwan shi alama kiyama ne ko yau shekarar 1400 da hijira ma kadai kuma gashi da shi da kiyama kusa da kusa ne to amma a wurin mu ne yake da nesa a wurin Allah kusa ne sannan kuma an tsagewa wata ba alama kiyama ce sannan alamomin kiyama kanana ba sun yi ta bayyana ba za a yi kaza za a yi kaza mun gansu amma manya-manyan to su ne ba su bayyana ba su kuma kada Allah gwada mana su kamar irin misali a ce yau gabanka da batul arzi ta zo a'a to wani an samu matsala ba gabanka ya juja wa majuwa sun zo to an samu matsala gabanka dujar ya ratsa ta da magana ya yi ban sani ba da wuya ka wuce ba sai Allah ya tare mu kawai kaga ka ayi ma kana nan Allah tsare mu ubangiji Allah ka gafarta mana Allah ka yi ma rayuwar mu albarka Allah ka shiryar da mu Allah ka sa Qur'ani ya cece mu Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ka ɗaukaka addinin mu Allah ka kaskantar da makiya addinin mu Allah ka taimaka mana suke taimakon sunnar manzon Allah waɗanda suke kin sunnar manzon Allah Allah ka shirye da su masu shirya ne in ba za su shiri ba Allah ka yi maganin su ya ubangiji duk kafirin da suke kama addinin Allah zagon kasa Allah ka yi musanin su Allah kana da ƙarfi akan kama su Allah ka danke su da mummunan manufarsu Allah ka mayar musu da musibin da suke niyyar su shigo ma musulmi da su Allah musibar suke so ta shahi musulmi Allah ka sa su ta same su kafin su ma musulmi idan kita Allah kasashen musulmi Allah ka zuba albarka a cikin Allah ka tsare mana ƴaƴanmu da ƴan uwanmu da iyayenmu Allah ka tabbatar da shiriya akan mu amin Allah ya kame hannuwanmu daga miyagun ayyukan da baka yarda su ba Allah ka dora hannuwanmu akan ayyukan da kai da su ka sa mu dace da abin da yake shine daidai subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilayk wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa ali baiti wa sallama tasliman kaseera subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin akramakallahu ila sallam